أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابكوي قوة بكوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul an'am satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta hamsin da uku, shafi na ɗari da talatin da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta hamsin da uku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya karbi rayukan mu muna akan addinin musulunci Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ramma Allah ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين kafirai Allah ya ba mu labari ayar da ta gabata cewa wato suna son a kori waɗanda suka yi imani domin hanin ya zo akan bukatu da suka yi Allah ya ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha har ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ma hana masa ya tashi lokacin da yake zaune tare da sahabbansa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha har sahabbai suka gano cewa bai iya tashi yana da buƙatar ya tashi idan suka fahimci haka sai su tashi gabaninsa daga haka shi ko sai samu ya tashi domin shi manzo shi ne kamata ya ba da misali na bin dokokin ubangiji ko ba haka ba to sai Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar yadda muka jarrabi mutanen makka an gane ko fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka wato jarraba mutane sashin su da sashi Allah zai jarrabe mu waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun diya da kai rayuwarka gaba ɗaya jarabawa ce alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to sai an ka zarrabi sashi da sashi an gane ko talaka a jarrabe shi da mai kuɗi mai kuɗi a jarrabe shi da talaka shi mai kuɗi jarabar da za a yi masa da talaka talaka yana son taimako yana da bukata talaka kuma jarabar da za a yi masa ta hanyar mai kuɗi shi ne yana ganin mutane da dukiya shi bai da ko ba haka ba yana ganin waɗansu suna biyan bukatocin su kai tsaye shi kuma yana samun tsauri a cikin al'amuransa kaga wannan jarabawa ce daga wajen Allah za a jarrabi mata da miji a jarrabi miji da mata a jarrabi almajiri da malaminsa a jarrabi malami da wato almajirinsa almajiri da malaminsa a jarrabi shugaba da talakansa talaka a jarrabe sa da shugabansa gashi nan dai ta kowace hanya jahilai a jarrabe su da masu ilmi masu ilmi a jarrabe su da kuma malamai haka ne dai a jarrabe ka da ƴaƴanka a jarrabe ka da ƴan uwanka duk dai ta ko ina jarrabawa sai ta zo kowa Allah zai jarrabe shi Allah ya ce mun jarraba su li yaqulu dan mutane su ce su kafirai kenan haula imanna Allahu alaihim min bainina shin waɗannan su ne Allah subhanahu wataala yayi musu baiwa ko ma bayan mu an gane ko malamai sun yi saɓani nan Allah ya ce li ya ƙulu waɗansu malamai suka ce lil aqiba ƙarshen al'amari zai kai ga inda za su ce waɗansu kuma suka ce a'a wato allamu lamu ta'lil ce don su ce ni to a gurguje shin ya halatta mutum ya ce kada Allah ya jarrabe shi da ƴan uwansa misali yayi roƙon Allah ya ce Allah kada ka jarrabe ni da kaza da musiba ta kaza to malamai sun yi tattauna akan wannan qadiyya saboda mutanen annabi Musa sun roƙi cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin sannan kuma mutanen annabi Ibrahim su ma sun yi roƙon wannan rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim to kuma ana ba mu kissoshin su dan mu dauki mi dan mu dauki wa'azi da darasi to kuma Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to gashi kuma su sun nemi wannan shi ko Allah ya ce yayi ne don sai an yi to kuma abinda Allah ce za a yi din kuma yi za a yi kuma al'amarin Allah kauni ba wanda ya gusar da shi to shin ya halatta mutum ya roƙa ko ba zai roƙa ba in muka tafi cewa bai halatta ya roƙa ba domin al'amarin Allah ne haka ya gudana to sai mu ce am mutum ba zai roƙa ba am ya ce Allah kada ka jarrabe ni domin Allah ya yi halicci rayuwa don ya jarrabe ka amma kana iya kaucewa Allah kada ya jarrabe ka da wane amma ka yi shiru sauran kuma zai iya jarraba ka da su ina fata an fahimce ni sai zama to addu'ar da suka yi wato ko wato an ba mu labari amma koyi da su ta wannan hanya bai dace gare mu ba an gane ko dalili kuma saboda abu ne wanda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa zai kasancewa wallahu ta'ala a'lam an gane ko to da haka fatanna ba'dahum bi ba'din mun jarrabi sashen su da sashe li yaqulu dan su fada ko su ce a haula imanna Allahu alaihim min bainina waɗannan yanzu su waɗannan alhamza suna tambaya ne lil istib'ad an gane ko ko wato suna musu ko suna inkari ko ko suna nisantar da cewa Allah zai yi baiwa akan talakawa min bainina waɗanda ba su ba an gane ko wanda ayoyi da dama sun yi bayanin wannan abin da suke gani wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi an gane ko suna ganin cewa da alkhairi ne da mu ne kamata mu fahimce shi ina fata an fahimce wannan wannan kuma ba gaskiya bane bi qiyasi wajen Allah ba dan dukiya bace ko kaza ko kaza a'a dan kana talaka kana iya ka bijire ma Allah dan kana mai kuɗi kana iya bijire ma Allah to dan haka mi qiyasin shine imani da aiki na gari ina fata an fahimce ni don saboda mi saboda da'awa mafi yawancin waɗanda suke karɓarta su ne mi su ne talakawa hadisin ibnu abbas wanda ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim wanda hadisin abi sufyan ne da yake bada labari lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana ya tura littafinsa zuwa ga herkal azimin rum sai yake tambayar wanda ya zo da littafin ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duhiyatul kalbi wanda jibril yana yawan zuwa da sifarsa lokacin da zai zo mu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to daga cikin tambayoyin da herkal ya yi ma abu sufiyan lokacin abu sufiyan bai musulunta ba yace a yattabi'uhu ashrafun nasi am du'afa'uhum shin ashrafun nas madaukakan mutane masu daraja su suka bi annabin nan da ake ce ya bayyana a wajen ku am du'afa'uhum ko ku masu rauni qala bal du'afa'uhum yace su ne masu rauni qala yaziduna aw yanqusuna akwai hamzatul istifham kenan an yi haskinta a yaziduna aw yanqusun shin suna karuwa ko suna raguwa qala qultu nace bal yazidun a a karuwa suke yi qala hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi sakhtatan lahu shin ɗaya daga cikinsu yana yin ridda bayan shiga wannan addini ya ce babu wanda ya taɓa wannan to a cikin wannan hadisi akwai matsaloli da ba matsala ta farko abu sufiyan da ya rawaito wannan hadisi ba musulmi ba lokacin da ya bada labarin yana musulmi kenan wannan ya nuna cewa riwayar kafiri in ya musulunta ana karɓarta mun fahimci wannan da kyau ko kamar kuma riwa wato ibnu abbas ai karamin sahabi ne bai balaga ba in yayi riwaya lokacin da ya girma riwayar nan tashi za ta inganta an gane ko kina akwai hala ta at-tahammul lokacin ɗaukar hadisi da halatul ada kamar yadda ummul mu'minin Aisha cikin hadisin da ta ruwaito nabi mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi babu bad'ul wahyi wannan lokacin da ta ruwaito wannan hadisin tana karama amma daga baya wato ta girma kuma wannan hadisin ya inganta ina fata an fahimta to anan wani bai ridda in ya shiga addinin musulunci akwai wani babban profesa na kiristanci kuma babban malami a ƙasar Najeriya ana kiransa Adam Ojobi wanda Sheikh Albanin Zaria ya taɓa gayyatar sa saboda ya gabatar da muhazara yace daga cikin abin da ke nuna addinin musulunci gaskiya ne kiristanci ba gaskiya bane ba a taɓa ganin malami ba yayi ridda ya shiga kiristanci amma za a ga fasto ya tuba ya shiga cikin addinin musulunci ya shiga cikin addinin musulunci ko an taɓa ganin malamin da ya ridda limamin juma'a ya koma kirista a kawo guda kalubale hatu burhanakum in kuntum sadiqina in ma ka ji malami ya ce ya shiga wallahi ƙarya ne ya ga dai ana rabon tsaba da kuɗi shi ba ya samu nashi rabu ina fata an fahimta to a takaice dai sai ya tambaye shi kuma suwa suke bin shi ce masu rauni dalili kuma saboda marasa hali fil ghalib farkon gaskiya su suke binta mai hali matsalar sassa ba zai bi addini ba saboda bai da lokaci yana da harkokinsa abu na biyu shi yana son jagoranci ina fata an fince ni kenan in ya musulunta ko kuma misali in ya dawo ga aikin addini zai koma karkashin annabi ko zai koma karkashin malamai kaga bai da wannan dama shi da ake ma da'a ya dawo ya da'a to saboda haka da irin waɗannan dalilan sa ba sa son su yi biyayya Allah shi muna sani ina fata an fahimce ni وكذلك فتنا فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ينظر ودنن تلكاون ko waɗannan matsiyatan ko waɗannan baƙi lokacin da suka hijira suka koma Madina ko waɗannan da ya kaza su ne a za a cewa Allah ya ma baiwa ba mu ba su gane gaskiya suna kallon dukiyarsu suna kallon matsayinsu suna kallon ƴaƴansu suna kallon ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu a duniya shi yasa suke faɗan wannan sai Allah ya musu raddi alaysa Allahu bi a'lamu bishakirin ashe Allah subhanahu wata'ala ba shine mafi sani ba bishakirin da masu yi masa godiya an gane ko tabbas Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani wato da mai masa godiya. Ashakirin ismul fa'il daga wato shakara, ismul fa'il sai zamanto shakir. In ya zamanto ruba'i ismul fa'il sai zamanto wato in ya wuce harafi uku sai ya koma da kasra ko ismul fa'il, mustaf'il an gane ko mukrim in ya zamanto ya wuce harafi guda uku. Ismul maf'ul sai koma da fatha, mukram ismul maf'ul ne abin girmamawa, mukrim kuma mai girmamawa. sai dai akwai wanda yake zuwa wani lokaci ba a bambantawa ismul fa'il da ismul maf'ul sai da siyaki kamar wanda ya zamanto yana da harful illa a tsakiyarsa ikhtara to ismul fa'il mukhtar ismul maf'ul mukhtar an gane ko kenan mukh asalin shi mukhtayrun shi ko wancan mukhtayarun amma kuma ya'ul da amma da ta alif sai zamanto ba a fahimtar sa bal ma ismul zamani da ismul makan na sun koma mukhtar sai zaman to su yaƙi ne da bambanta su wannan kuma malaman lugu sun ka faɗi wannan sai an yi abin nan malamai suke cewa asalin kalma ta ashukuri ta samo asali ne daga az-zuhur shi yasa suke cewa naqatun shakur taguwa wadda take shakur yazharu alaiha siman wato kitse ya bayyana ko kiba ya bayyana gare ta ash-shakir shine al-usluj reshe ko kuma tsiro bayan an sare ice in ya fito ana kiransa shakir kenan wato az-zuhur an gane ko dan haka ne wannan yake nuna cewa wannan kalima tana nufin wato bayyana abu an gane wannan godiya ash-shakirina godewa malamai sun kasa ta kashi biyu akwai godiya daga wajen ubangiji zuwa ga bayinsa akwai godiya daga bawa zuwa ga ubangijinsa an gane ko Allah subhanahu wataala ya faɗi wato cewa yana godewa wato inna safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله ينقودي واحد ina fata an fahimce ni dan haka dai Allah subhanahu wataala yana godiya da ayoyin da suka zo da wannan shi yasa ba cikin sunayen Allah akwai ash-shakir an gane ko to dan haka dai Allah yana gode ma bawansa alamun godiya ta ubangiji shine cewa za ka yi masa aiki kaɗan amma zai baka lada mai yawa ka yi guda Allah ya baka goma man ja abil hasasin falahu ashru amsalha ko ba haka ba wani wuri ma ya baka ɗari bakwai wani wuri ma ya lillinka ma iya abin da ya ga dama kaga wannan godiya ce ta wajen ubangiji tasirin ta ake gani an gane ko sannan kuma bawa shi ko zai iya gode ma ubangijinsa an gane ko malamai suke cewa wato sarfun ni'mati fi ta'ati musdiha mutum ya ɗauki ni'ima ta Allah wato ya sa ta a cikin inda Allah subhanahu wata'ala ya yadda duk ni'imar da Allah ya yi ma mai yawa ce ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha kenan ka saka su a inda Allah subhanahu wataala ya umurni shine gode ma Allah ba wato kafir ce ma Allah shine ka dauki ni'imar da Allah yayi ma ka sa ta ba inda Allah ya ce ba kaga lokacin lokaci da muke da shi ai Allah ya bamu wannan lokacin to kyawo mu sa wannan aikin cikin lokacin cikin da Allah idonka ka sa su wajen kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka bakinka kai furuci da abin da Allah ya umurni gabbanka su yi aiki su yi sallah shine gode ma Allah ƴaƴanka ka sa su su gane addini su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ko ba haka ba gidanka ya zamanto gida ne wanda ake nafila ake karatun alqur'ani ba gidan da ake kidi ba ana wasa wannan ba gode ma Allah bane kenan gode ma Allah dai a takaice ɗan uwa shine ka sanya wato ni'imar Allah a inda ya maka umurni hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da kuma Mustadrak na Imam al-Hakim daga Amr ɗan Shu'aib daga babansa daga kakansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah yuhibbu an yura asaru ni'matihi ala abdi Allah yana son a ga alaman ni'imar da ya bawansa in Allah ya maka ni'ima ana son a ga alama gare ka wato ba wai ana nufin ta hanyar alfahari ba in kana da hali ka saka wato sutura wani lokaci irin wanda ta dace da halinka wani kullun yana kokarin ya koye ni'imar da Allah ya masa dan kan mutane su nemi ya taimaka musu ina fata an fahimce ni Allah baya son wannan zaka yi amma ba don alfahari ba kuma ka yi daidai irin yadda ya dace wannan hadisin ba akwai riwaya daga Imran dan Husayn sannan akwai riwaya daga Abdullah ibn Mas'ud dan kawai ya gano ɗaya daga cikin wannan riwaya ce a'a ba wannan rawin da ya ruwaito ta ba an gane ko kuma mutum zai yi ne amma gurgurdon abin da Allah ya bashi in nima ta bayyana gare ka ka taimaka wa mutane gurgurdon abin da Allah ya baka ba a ce ka dauki duka dukiyar ka baka basu Allah subhanahu wataala yake cewa walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama malamai suke cewa ita ni'ima ash-shukru wato qaidun lil mawjud in kana gode ma Allah kamar kana tabbatar da daure ni'imar da Allah subhanahu wataala ya baka wa saydun lil mafqud sannan kuma kana farauto ni'imar da Allah subhanahu wataala bai baka wanda bata zo ba wannan kamar hikima ce ta malamai la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid kaga wannan dai ya fassara wannan malaman luga suke cewa in an ce kalima ta ashkur tana zuwa zuwa ga wanda ya ni'ima tana zuwa ga wanda ya ni'ima shi Allah subhanahu wataala to in an kai ta'addinta zuwa ga wanda ya ni'ima to sai an samu ta'ala an gane ko wato sai a ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna an gane ko amma a larabci suka ce ya halatta wani lokaci a ce shakarallaha amma bai zo a cikin alkur'ani ba sai zaman to luga ce ba kuskure ba ce duk da wadansu malaman lugu sun ce kuskure ce an gane ko ɗaya daga cikin shu'ara abu nukhaila yake cewa shakartuka inna shukra hablum min tuqa wa ma kullu man awlaytahu ni'matan yaqdi kaga yace shakartuka bai ce shakartu laka ba akwai kuma ɗaya daga cikin shu'ara jamil bin ma'mar yake cewa khalilai ya ujal yawma hatta tusallima على أثبت الأياب طيبة النشر فإنكما إن أجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري يتشي شكرتكما بيتشي شكرت لكما با ينوانا ينونا توا با كسكري بني أما إن ذاتك يغا نئمة زواغا إذا نئمر توبا أتوا شكرت إلى النعمة تدي أتي شكرت النعمة إلى فاتا أنفمتني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أتكن سورة الأحقاف كو أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أتكن سورة النم ده هكذا نعمة وأن موضوع إلينا القرآن إن تالي ينا سنجي بنتكي ko wani irin bincike ko muhadara ko khutba ko bincike na jami'a to kana iya yin akan kalma ta ashkuru ita kadai mawdu'i na alqur'ani dalili kuma za ka iya ɗaukar wurare daban-daban ta zo ya za a yi ni'ima ta tabbata la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ni'imomin Allah suna da yawa ba za a iya lissafa su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai Allah ce innal insana la zalumun kaffar a cikin suratu ibrahim a cikin suratu nahl yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim aka ce suratu ibrahim an ce la zalumun kaffar suratul nahl an ce inna allaha laghafurur rahim saboda suratul nahl sura ce wadda ta zo don bayanin ni'imomin Allah subhanahu wataala to sai a kawo gafara suratul ibrahim ta zo bayanin azaba da kuma waɗanda suka canza ni'imar Allah alam tara ila alladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar sai an ka ce innal insana lazalumun kafar ina fata an fahimce ni ni'imomin Allah akwai zahira akwai batina alam taru anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina a takaice dai sai ka ɗauki waɗannan ayoyi ga hadisi na Suhaib Ar-Rumi yana cikin sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u ko ba haka ba in alkhairi ya same shi shakara fa kana khairan lahu sai ya gode ma Allah ya zama masa alkhairi ina fata an fahimta hadisi ya tabbata daga Abu Huraira yana cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawuda sannan kuma Ash'as dan Qais ya ruwaito shi na cikin Musnad da Imam Ahmad sannan Nu'man bin Bashir da Abu Sa'id al-Khudri su ma su ruwaito shi yana cikin sunan wato Shu'ab al-Iman da Imam al-Baihaqi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tahadduth bi ni'mati Allah shukrun mutun yayi wato furuci ya faɗi ni'imar da Allah ya masa ba ta fuska alfahari ba wato ya gode ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala cewa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa tarkuha kufrun kai shiru kaki gode ma ni'ima Allah ka kafirce wa man la yashkuru alqalil duk wanda bai gode maka dan la yashkuru alkathir ba zai gode ma mai yawa ba an gane ko wanda in an bashi kadan bai gode to ko mai yawa samu kullun kadan ne gare shi akwai wani babban marubuci a kasar Ingila ana kiransa Shakespeare shine baban Ingilishi duk duniya ana ganin babu wanda ka gare shi jin turanci yake cewa mace idan ba ta yi aure ba sai ta ce ita duniya ba ta son komi sai aure ya ce bayan ta samu aure sai ta ce kuma komi tana so a duniya masu karatun turanci sun san shi ina fata an fahimce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man la yashkurin nas la yashkurillah duk wanda bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah ba an gane ko ba zai wanda bai gode ma mutane in mutane sun yi maka ba za ka ce ba za ka gode musu ba a'a za ka gode musu yadda sun ka cancanta kada ka wuce iyaka abinda aka ce kada ka wuce iyaka anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir ana gode ma iyaye amma kada a wuce iyaka a saba ma Allah ai musu biyayya nan ne kuma ba a gode ma Allah ba ina fata an fahimce ni to amma wani duk alkhairin da an kai masa ba zai dan kai faɗi wane ya yi min alkhairi ba wai kayi abu ne wanda yake mummuna ba amma kada ka wuce iyaka wani duk abin da aka yi masa shiru kamar yadda cikin hadisin mata takfurnal ashir Allah shi muna tsari irin wannan mummuna ɗabi'a wal jama'atu baraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a tana da albarka amma in ya zama to tana akan gaskiya dole sai mun fahimci wannan dan kullu sai a ce jama'a tana da albarka a'a wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in mutane dukkan muna akan gaskiya to kananan sabani sai abin inda mafi yawancin jama'a suka bi in dai ba saba ma Allah bane wal furqatu azab rarrabuwa azaba ce in dai ba dan Allah aka yi ta ba in dai aka ga muna tare da mutum amma kuma rabuwan mu dalilin shi saboda ya saba ma Allah to wannan ba matsala bane an gane ko to wannan ziyada ta cewa farkon hadisi at-tahadduth bi ni'matillahi shukrun wato ta riwaya ce ta Umar bin Bashir sauran ruwatin sun kawo shi ne wa malla malla yashkur alqali wato malla yashkurin nas la yashkurillah shi ne wannan riwaya waccan riwaya mai tsawo ta Nu'man bin Bashir ce kawai yazo yace a ka ce kaza sha'ir yake cewa falau kana yastaghni an shukri majidun li'izzati mulkin al-ulwi makani lama amara Allah ulama amara Allah ulama amara Allah al-ibada bi shukrihi fa qala ashkuruni ayyuha as-saqalani yace falau kana yastaghni an shukri majidun da dai wani yana wadatuwa mai daukaka ya wadatu daga wato godiya li izzati mulkin saboda daukakan mulki aw uluwi makani saboda daukakan ko kuma saboda daukakan matsayi lama amara Allahu al-ibada bi shukrihi da Allah bai umurci bayan su gode masa ba fa qala shkuruni ayyuha thaqalani Allah ce ku gode mini as-thaqalani al-jinn wal ins mutane da aljannu kenan wannan ya nuna Allah ma da kanshi ya ce a gode masa kenan dan adam shi ma in an gode masa zai ji dadi ina fata an fahimce ni amma wani ina ni'man nan ibnul qayyim yace idza kunta fi ni'matin far'aha فإن المعاصي تزول تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم إذا كنت في نعمة فرأها إن كانت النعمة والله كتيايتا من الرعاية فإن المعاصي تزيل النعم domin sabon Allah yana gusar da ni'ima ko ba haka nan bane duk kafiran da suka halaka me yasa sanadiyar su sun kafirce mu ni'imomin Allah duk matsalar da aka shiga a duniya menene sanadin ta shine kafirce mu ni'imomin Allah wa khutha bi ta'ati rabbil ibad ka kewaye wannan ni'ima ko ka kiyaye ta da da'a ubangiji fa rabbul ibad sari'un niqam domin mi ubangijin talikai mai saurin ukuba ne mai tsananin ukuba ne mai guga ukuba ne Allah subhanahu wataala dan haka matuka ana son a ci nasara a gode ma Allah mu ko wannan shine babu ɗan kasuwa wanda ya cinikin miliyon ɗari in ka tambaye shi a yau zai ce maka kai harkokin nan ba su yi ko ba haka ba shi ce maka al'amari bai ja wanda ya cinikin miliyon hamsin ya ce harkoki ba su tafiya wanda ya cinikin miliyon goma ya ce harkoki babu wanda ya na biyar ya ce haka wanda ya cinikin jika biyar ya ce kowa babu wanda wanda ya cinikin jika biyu ya ce babu talaka ya ce babu mai kuɗi ya ce babu jagora ya ce babu kowa ya ce babu da nan da ka samu da nan da baka samu ba babu babu babu babu shi yasa abin da aka samu bai albarka ina fata an fahimce ni Allah shi muna tsari da kafirce mu ubangiji sai Allah subhanahu wataala ce ni wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum كتب ربكم على نفسه الرحمن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إذا ودن سكي إيماني دا آيوين سكزومك وقا شيدا تيدا وجان الله تواسني إيماني sun yi imani da ayoyin Allah ash-shar'iyya shine al-Qur'ani sun yi imani da ayoyin Allah al-kauniyya sune halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi an gane ko to waɗannan in suka zo ba walakantar da su zakai ba domin Allah ya musu shaida guda biyu ɗaya daga ciki anan Allah ya ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi suna roƙon Allah suna yi ma Allah ibada sannan kuma alladina yu'minuna bi ayatina kuma sun yi imani da Allah dama sai an samu imani sannan kuma sai an samu sai an samu ibada al iman wal amalu salih ai an kai karshe to wannan shine cikakken mutum faqul salamun alaikum kace amincin Allah ya tabbata a gare ku a cikin yaren larabci malaman luga suka ce suna in ya zamanto nakira bai dace ya zamanto mubtada ba to kuma na an ce salamun kuma shine wato mubtada sannan kuma alaikum shine khabarkin shi to kaga an kai haka alqur'ani kuma yare ne wanda ba a samun kuskure a cikin sa an gane ko to sai suka ce a akwai almusawwighat wato dalilai ko dama abin da ke baka dama ibnu malik a cikin alfiya yake cewa wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خيرا وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل yace wala yajuzu libtida bin nakira bai dace nakira ta zamanto mubtada ba ma lam tufid sai in ta zamanto akwai fa'ida ka inda zaidin namira kama a ce a wajen zaidun akwai namira ita ce damisa ko ko damisa an gane ko to inda zaidin an yi taqdimul jar wal majrur sai zaman to nan ya bada dama ai wannan kuma ta bada ma'ana ta bada fa'ida wa hal fatan fikum kaga fatan fikum shine wato mubtada amma kuma hal istifhami ne tunda tambaya ta gabace shi to ya juzu fa ma khillul lana akwai annafi an kore an gane ko wato korewa annafi shi yasa aka yi yace wa rajulun minal kirami indana rajulun min alkirami min alkirami kin sifa ce to tunda an yi masa sifa ya halatta anan malamai suke kawo wata fukaha suke cewa ibnu malik yana rubuta wannan al-istafin sa alfiya dan na farko ba ita rubuta ba alkafiya ya rubuta ta kai baiti dubu uku sai rubuta wannan alkhulasa to yana da rubuta wannan baitin ya tsaya tak sai ji an buga kofa kamar yadda suke cewa sai ibnu malik ya kawo wajen wa hal fatankikum fama khillul lana fama khillul lana sai aka buga kofa sai yarsa karama ta ce wa rajulun min al kirami indana sai ibnu malik ya ce wa rajulun min al kirami indana wa amalu birrin yazim wa ragbatun fil khair khairun ragbatun nakira ce amma da anka ce fil khair ta zaman to amila fil jari wal majrur to sai zaman to ita ta bada wannan wa ragbatun fil khair khairun wa amalu birrin yazinu shi kuma amalu bir an yi idafa shi yazinu yana wato kawatawa wali yuqas ma lam yuqal yace kai qiyasi ibnu aqil da yazo sai da yace malamai sun ce sun kai guda 30 da wani abu shi kuma ya kawo guda 20 da wato ina ganin guda 20 ko da hudu ne ya kawo cikin littafin shi to anan dai bai kawo wannan ba salamun alaikum dalilin da yasa na kira ta zo a matsayin wato mubtada saboda akwai ma'ana addu'a a cikin ta ina fata mun fice ni wato kasancewar shi addu'a ita ta bada dama ai wannan a ce salamun alaikum sai ka ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku amma ƴan qur'aniyun sai suka ce a'a in ka ce assalamu alaikum kai kuskure miye hujja ku suka ce duk cikin alqur'ani salamun alaikum salamun alaikum ake cewa kaga wannan akwai jahilta alqur'ani na farko shi karan kansa na biyu akwai jahiltar larabci sun kace duk inda kaji an ce sai a ce salamun alaikum salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar shi yasa da kaji mutum in yazo bai cewa assalamu alaikum kullun salamun alaikum yake cewa to tana yawa waɗannan mutanen ne ina fata an fahimta alhaliku jahilci ne wato nakira ita ce bata da alif wallam in an tashi an ka alif wallam ya koma ma'arifa a larabce sannan kuma a cikin suratu Maryam da aka zo kissa Yahya sai yace wato wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya da yazo cikin kissa Annabi Isa da Allah subhanahu wataala ce qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah ne ya kuskure Allah ya tsare mu da jahilci waɗansu malamai suka ce salamun alaikum nan an umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya musu sallama in sun zo waɗansu malamai suka ce salamun alaikum a'a an umurce shi ne in sun yi masa sallama ya mayar wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha waɗansu malamai suka ce a'a salamun alaikum a'a an umurce shi ne yayi wato ya gaya musu cewa Allah yana gaishe su ai salamun alaikum min rabbikum na fata an fahimce ni ka ko san babu girmamawa irin a ce Allah yana gaishe ka ko ba haka ba eh Allahu yuqri'uka salam to in kana aiki na gari ka jafi a ce Allah yana gaishe ka kai yanzu ko gayi da shi babu abin da kaso illa an ce budurwa sai ta aiko ta turo mai gaisuwa sai ya gode ba Allah ce wai na samu sauki cikin rayuwata a to amma ya ce Allah da kanshi yace yana gaisa mutum yana gaida ka ka kusan ka samu abin nan to salamun alaikum wato amincin Allah ya tabbata a gare ku gaisuwa yana da kyau ka dace da shari'a ka ta saba mu shari'a shi yasa muna ji yau da gobe zaka ji wadansu suna cewa musamman dalibai wanda suke karatu a kasar Saudiya zaka suna cewa hayyaka Allah hayyaka Allah hayyaka Allah ma'ana hayyaka Allah Allah ya rayar da kai ko ba haka nan bane to wannan malamai suka ce wato wani lokacin bai halatta ba kuma in zai halatta sai da sharuɗa domin mi domin cewa hayyaka Allah Allah ya rayar da kai ba za a rage maka ba cikin rayuwarka ba za a ƙara ma ba abinda Allah yanke ma yana na rubuce an gane ko kenan bai dace kawai a ce hayyaka Allah kuma rayuwa ba ita ce alkhairi ba mutuwa ba ita ce alkhairi ba a'a Allah ya zaɓa maka abinda an mafi alkhairi shi yasa hadisin Anas da ya zo cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi cewa kada ɗayan ku ya gurin mutuwa sai dai ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li Allah ka rayar da ni mutukar rayuwa ta fi kasancewa alkhairi gare ni amma manya sai a ce Allah Allah ya zan zamanin ka ko ba haka ba eh ranka ya dade a'a naka ya dade ni dai Allah ya bar kwanaki masu albarka bakin ta kenan dadewar rai tana ga hannun Allah har yanzu akwai hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Musnad na Imam Ahmad yana cikin Sunan Tirmidhi wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas khair wani mutum ne mafi alkhairi yace man tala umru wanda umruhu rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amalu aikin shi yayi kyau fa ayyun nasi qala fa ayyun nasi shar wani mutum ne mafi sharri qala man qala umru wa sa'a amalu amalu wanda kuma rayuwarsa ta yi tsawo aikin shi yayi muni kina kaga ashe ba rayuwa bace alkhairi ba mutuwa bace alkhairi amma sai in ta zama to tana tare da aiki na da'a har yanzu akwai hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim daga cikin karshen tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wadansu alamomi yake cewa wa hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli mutun zai shude da kabarin wani mutum fa yaqulu zai ce ya laitani makana da dai ma a ce ni ne nake cikin wannan kabari a to kaga ashe cewa rayuwa hayyaka Allah ba kai mutum addu'a ba ina fata an fahimce ni kaga ko mutum yana gurin mutuwa ai karshen abin da dan adam yake guri kenan ko da mutum ya kai da ke gurin mutuwa ai an kai karshen musiba mutanabbi da ake cewa mutanabbi ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa kafa bika da'an an tara al-mauta shafiyan wa hasbul manaya an yakunna amaniya yace kafa bika da'an an tara al-mauta shafiyan ciyo ya kai ciyo ya kai cewa dan adam yana ganin cewa ba zai samu waraka ba mutuwa ita ce warakarsa wa hasbul manaya an yakunna amaniya yace mutuwa ta ishi dan adam lokacin da ta zama to guri gare shi ina fata an fahimce ni dan haka dai ba a cewa hayyaka Allah sai dai malamai suka ce sai dai a ce hayyaka Allah ala ta'atihi an gane ko koko in ka ce hayyaka Allah in ba baka ce ala ta'atihi ba cikin zuciyarka ka kudurta ka kudurta tunda cikin larabci akwai abin da aka ce ma lugatu man yantazir da lugatu man la yantazir illa fazina in kuma niyya ce sai a ce tun cikin niyya wannan wani bayani ne san da ban sai malaman nahwu suka shige shi salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku amma su shu'ara'u sallama su wani lokaci ba mutane suke ma sallama ba an gane ko suna yi ma ƴan matan su ne ko ko su yi ma wani abu sha'ir ya ga wato girgije ya taso an gane ko yace salamullahi in an ka ce salamullahi mi amincin Allah ya tabbata yace salamullahi ya matsaran alaiha amincin Allah ya tabbata amma alaiha a kanta a gare ta ita masoyarsa yace walaysa alayka ya matsaris salamu amma ba kai nake so aminci Allah tabbata gare ka ba kaga ya zo da wani abu da baya kuma yayi kwana da shi ko ba haka nan bane wani ɗaya daga cikin shu'ara yace lamma arastu musalliman li hajatan aw li hajatun arju ba'unataha wa akhsha zillaha ko zillaha منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها فدنا وقال لعلها معذورة من أجل رقبتها فقلت لعلها يسي لما عرضت لوكة رجبت مسلما إنا يمت سلما أنقاني قول لي حاجة إنا دبقاتها تيمت مغانا أنقاني قول لما عرضت مسلما لي حاجة منعت تحيتها sai ta hana ma amsa ka to nan in dai mutum yana da masoyiya ta ki masa sallama ran nan da matarsa in yana da wata da ƴan da iya da kowa da kowa nan kowa sai ya gane kurin shi duk tsoho ga son wani abu nan bai samu billahi ladhi yace kai shahamin lahiya a sai bata da mutane shi ko akwai inda aka tabo shi an gane ko yace mana attahiyataha sha'ir wani ke cewa wa maliya min zambin alayya alimtuhu yace ban da wani laifi wanda duk sanna aikata siwa annani qultu ya sarha taslami ko ya salma taslami fate na ce yake sarha islami salamu alaikum yace amma bata amsa ba bai da wani lafi annan yace kai bala faslami sun maslami sun maslami salatu tahiyyatin wa illam takallami shi ko ba ta magana ce ya mata salama guda uku ina ruwan shayar yace to faqul salamun alaikum kace amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta ma kansa rahma an gane ko ko kuma ya wajabta ma kansa amma ba dan abin ya kasance dole ba don babu dole ga Allah sai abin da Allah subhanahu wataala ya niyya akwai hadisin Abu Hurairah na cikin sahih bukhari yana cikin sahih Muslim lamma qada Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya kare halitta ko ya kaddara ta kataba fi kitabin inda ko kataba fi kitabihi ya rubuta a cikin littafin sa fa huwa indahu yana wajensa fawqa al-arshi karkashin al-arshi Allah subhanahu wata'ala ce inna rahmati ghalabat a wata riwaya taglibu ghalabat tarin jayi wato rahmata tarin jayi ko ko taglibu tana rinjaya saboda ghalabat tun can an rubuta taglibu yau da gobe tana ci gaba a wata riwaya sabaqat ta gabaci ghadabi hushina akwai hadisin Abu Huraira yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim tunda Allah yana da rahama yaya rahman nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bamu labari yace ja'ala Allahu ar-rahmata fi mi'ati juz'in Allah ya sanya rahama ya karkasa ta kashi 100 fa amsaka indahu 99 juz'a sai Allah ya rike 99 wa anzala fil ardi juz'an wahida sai Allah ya saukar da daya fa min dhalika al-juz' cikin wannan kason guda ya tarahamul khalq mutane suke wato tausayin juna hatta tarfa'u ko hatta tarfa al-farasu hafiraha an waladiha zaka ga wato tarfa'u al-faras al-faras mu da Hausa sai mu ce ai namiji ko doki yake daga ko kuma godiya take daga hafiraha wato kofatun ta an waladiha daga danta khashiyata an tusibahu dan tana jin tsoron kada ta taka shi ashe wannan rahmar da aka sauko shi yasa dabbobi ma suke rahmar juna an gane ko sannan akwai hadisi na Abdullah ibn Amr wanda yana cikin sunan Abi Dawud yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim ya zo akan lafuzza da dama Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala an gane ko waɗanda suke jin kai Allah ne jin kansu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama in kana son ka samu rahama Allah tunda can an nuna 99 an san ko dai to cikin ɗaya din nan in kana son ka same shi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku rahimci ku ji kan waɗanda suke a doron ƙasa sai Allah ya ji kanku an fance mu kire yanzu saukin da muke son mu samu muna cewa rayuwa tana da tsanani ya za ya samu sauki shine mu ji tausayin juna yau akwai wanda yana da biliyan ɗaya amma bai iya taimaka ma mahaifinsa da kuɗin abincin da zai ci ya za a yi Allah ya kawo mana sauki yau akwai wanda suna da halin da za su taimaka ba za su taimaka ba domin mutane kowa akwai baiwar da Allah ya bashi in kowa ji tausayin juna al'amari ya huta malami ji tausayin almajiri ya bashi karatu mai hali ya ji tausayi mai ƙarfi ya ji tausayin wanda bai da ƙarfi ɗa ya ji tausayin mahaifi mahaifi ya ji duka in muka yi haka sai da mutum sauki amma an koma dukiya ake so babu imani babu tunanin lahira kuɗi kawai ba mutumci wallahi rayuwa ba za ta yi mana sauki ba Allah shi muna tsari har yanzu akwai hadisi na Ibn al Khattab wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim Ibn Umar yake bada labari yace qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya qudima ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabyin an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ribabbin yaƙi waɗanda aka kama asabiyu a cikin larabci shine wato naqlul insani min baladin ila balad ka ɗauko mutum daga wani gari zuwa wani gari amma daga baya sai kasance in an yaƙi za a kamo mutum daga wani wuri zuwa wani wuri an gane ko waɗannan sabiyu malamai suka ce sabiyu ne na hawazin wata kabila ta ce ma hawazin sai kuma ga wata fa idan ra'atun sai ga wata mata min sabiyi wadda aka kama tahlubu sadiyaha an gane ko ma'ana tahlubu tana kamar gyara nononta domin nan ba a cewa tana tana abin nan ba tana shayarwa ma'ana tahlubu wasu su malamai suka ce tana shiryar da shi irin yadda za a iya shan shi an gane ko tasqi tana shayarwa idan wajad sabiyan fi sabi duk lokacin da ta ga yaro akhadathu za ta rike shi fa alsaqathu bi batniha sannan kuma ta damfala shi inji malaman zauri ma'ana kidan ta matse shi ga wato batniha cikin ta wa arda'athu ta bashi nono ya sha ta shayar da shi an gane ko wato wannan yana nuna cewa tana yiwa akwai yara masu yawa tana neman ɗanta har Allah ya sa ta kai ga ɗanta kenan ta ɗauki wannan ta ɗauki wannan har ta kai ga ɗanta an gane ko fa qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ibn al-khattab yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atarawna hadhihi al-mar'a shin kun ga kuna ganin wannan mata qari hatan waladaha fi an-nar za ta jefar da ɗanta a cikin wuta qulna muka ce la a'a wa hiya taqdiru ala an la tatraha in dai tana da ikon ba za ta jefar da shi ba kenan in dai ba tilas ba ko da karfi aka kama ba zai yiwa ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu lalle tabbas Allah an gane ko Allahu lamul ibtida arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi wannan jik wato Allah shine mafi jik jinkai ga bayi daga wannan mata daga danta shi yasa Allah mai jin kai ne sai dai wanda bai son jin kan ubangiji ya saba ma Allah ba yadda za a yi da shi sai wani ce a to za a iya kai mutane wutar jahannama ya aka yi dan adam ya gidan kasu saboda wadansu dole sun zan sun zan gurbatattu dole ba yadda za a yi da su haka nan ne ina fata an fahimce ni to dan haka dai wannan kadai ne daga nan ma malamai suka ce aka ciro sunan ar-rahim ita ce menene ita ce zumunta shi yasa ma hadisin Abu Huraira da Aisha radiyallahu anha da yazo cikin sahihul Bukhari an gane ar-rahim sujnatun min ar-rahman an gane ko ita ar-rahim shujna malamai suka ce musallatu shini ana cewa shajna ana cewa shijna ana cewa shujna wato wani reshe ne min rahman ba daga Allah ba ana nufin daga wajen ubangiji ana nufin a'a shi ma sashi ne na ubangiji a'a daga wajen ubangiji ya fito min ibtida'iyya ce an gane ko arrahim shi yasa ya kamata a ce wannan zumuntar muna tausayin juna domin daga nan aka cirato ta ta samu asali daga daga daga abin nan daga daga jin kai da taimako an gane ko da haka ne wannan kaɗan ne daga cikin hadisan da suke nuna mun rahama Allah kuma maudu'i ne na alqur'ani zaka iya ɗauka saka yi bayani akan ar-rahma Allah ya kire kansa ar-rahmanur rahim ko ba haka ba mu ce bismillahir rahmanir rahim ko ba haka ba alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ko ba haka ba rahama Allah kuma ta yalwace komi rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim sannan kuma Allah ya faɗi su waye ne zai yi ma rahama an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay an gane waɗanda za a yi ma rahman nan sannan rahman nan tana da mazahir daban-daban a nan duniya in ka duba zaka ga abubuwa da dama da Allah yayi waɗanda suke nuna rahama ya halitta mu dabbobi dabbobin nan suna taimakon mu a rayuwa mu ci mu yi amfani da su wannan asar ne rahama Allah subhanahu wataala wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim yana daga cikin rahamomin Allah subhanahu wataala saukar da ruwa fanzur ila asari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir suna nan dai abubuwan zaka dauko su ka gansu nan an ce kaza dukkan su asar ne na rahama rike sama da Allah yayi ba a sabkar da ita ba aka ba mu damar mu rayuwa akan wannan ƙasa rahama ce alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ard illa bi idni inna Allah bin nasi la raufur rahim sai kai mawdu'i na alqur'ani kaje kai bincike ya kai dalibin ilimi Allah ya taimake mu to kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta ba kansa ko ya rubuta rahma annahu cewa man amila minkum su'an bi jahala duk wanda ya aikata mummuna bi jahalatin ta hanyar jahilci ko wauta an gane ko a nan wajen annahu din nan muna da kira'o'i guda biyu domin annahu ya maimaita so biyu a cikin wannan wato aya na farko akwai annahu akwai innahu wato imamu asim da imamu ibnu amir da imamu yaqub sun karanta da annahu man amila minkum su'a amma kuma shi imamu nafi'a da shi da imamu abu ja'far sai sun ka karanta da na farko sai suka karanta shi wato da fatha na biyu kuma sai suka karanta shi da kasra an gane ko na farko sun karanta shi da fatha kenan sun karanta shi irin yadda asim da ibnu amir da yaqub suka karanta shi annahu man amila minkum su'an bi jahala na biyu sai suka karanta shi innahu su ko sauran da mu kawo ba guda biyar sai suka karanta shi innahu innahu wato innahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa asla fa innahu ghafurur rahim wannan qira'a ce ta wadancan wato guda biyar sauran kuma imam nafi da shi da imam abi ja'far su sun saba na farko bil fathi na biyu bil kasri su kuma imam hafs an asim da shi da imamu yaqub da ibnu amir wato annahu man amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim qira'o'i na alqur'ani to dan kaga qira'at sun shiga juna abu na biyu kuma nahawun kuma shi ma sai ya shiga juna domin sai an zo wajen bayani malamai suke cewa ita qira'a wadda an ka karanta annahu da fatha an gane ko to sai shi zamanto shi annahun nan badali na rahama dan an ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum to shi annahun nan badali na badalul istimal sashi ne na rahama domin yana daga cikin rahama Allah subhanahu wataala ya gafarta mana amma an ka ce innahu dama inna tana zuwa farkon magana ne sai ya zamanto isti'nafi an ci gaba da wata magana tana yiwa kuma ya zamanto kamar ta'alili tunda an ce ya azabta wato ya wajabta maka rahama li annahu من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم yana iya ɗaukar ta'alili yana iya ba zai ɗaukar ta'alili ba wallahu ta'ala a'lam to amma kuma in mun ka zo ga ta biyu in mun ka ce annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa asla fa annahu ghafurur rahim kamar yadda wato Asim ya karanta da Ibn Amir da Yaqub sai malamai suka ce to shi annahu ghafurur rahim din nan dole za a mai da shi ya koma mubtada an gane ko sai shi zamanto in ya zamanto mubtada khabar kin shi ne abba akawu ba fa annahu ghafurur rahim kenan al-ghufranu lahu domin al-jar wal majrur suna zamantowa wato khabar kenan fal ghufranu lahu wadansu malamai suka ce a fa annahu ghafurur rahim zai iya komawa khabarul mubtada an gane ko sai ya zamanto mi in ya zamanto khabarul mubtada kenan fa ma'aluhu al ghufranu makoma sai za a yi masa gafara wannan sabani ne na malaman nahwu sai dai malamai suka ce wajen qira'at fa annahu ghafurur rahim wadansu malaman nahwu zaka ji sun zo sun ce maka a ai wannan fa annahu badalina na wannan annahu annahu na farko suka ce to wannan bai inganta ba domin dalili man amila minkum su'an ita mankin nan da ta zo ko ta zamanto shartiyya an gane ko ko ta zamanto mausuliyya in an ce shartiyya من عمل منكم سوءا من من تنا إذكوا شرطية من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها سنتنا إذكوا موصولية أنقاني فو من بمعنى الذي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وأن من دول إن موصولية أنقاني فو سنة بقات خبر كنن فأنه غفور رحيم شين خبر كنتا وكو يمنش شرطية فأنه غفور رحيم شين وتجواب الشرطي to in ko tana buƙatar jawabin shar'i za a yi a tuma a ce badali ta waccan to shi man ina khabar kin shi ko ina jawabin kin shi wannan magana ce ta malaman nahwu amma dai dole sai an faɗe ta annahu man amila minkum su'an cewa duk wanda ya aikata mummuna abu wanda yake mummuna malamai suka ce yana da sifa guda hudu na farko shine wato ka aikata abin da yake bai dace ba ko kuma ka bar abin da an ka wajabta maka shi kan shi barin abin da an ka wajabta shi kan shi laifi ne ina fata an fince ni malamai sun kawo ayoyi da suke nuna wannan wa qala ar-rasul ya ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura sun kaurace ma al-qur'ani kaurace ma al-qur'ani barin aiki da shi ne akwai kauracewa ta hanyar karatu akwai kauracewa ta hanyar kin aiki da al-qur'ani akwai kauracewa ta kin bincike kan karatun al-qur'ani ko fassara sai in ka hadace al-qur'ani akwai kauracewa ta hanyar kin gina wato makarantun nan al-qur'ani akwai hanyar kin taimaka ma masu yi ma al-qur'ani aiki akwai dai kauracewa daban-daban daban-daban daban-daban daban to dan haka dai barin yin ka ce ba za ka yi abu ba in dai ya dace ka yi shi to wannan abin bai dace ba da ayoyin da muka karanta cikin suratul maida kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ko ba haka ba waɗannan suna nuna cewa ashe bari aiki ne abu na biyu abinda ake kira aiki an gane ko wato ya zamanto kuma kayi aiki ana aiki da halshe shine al'amalu bil lisan domin waɗansu ba su ɗaukan yin aiki da halshe aiki ne shi ma aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd sai Allah ce zukhrufal qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu shi zukhrufal qawli kenan kenan alqawlu bil lisan ina fata an fince ni sannan kuma abu na uku wato akwai aiki da gabbai waɗanda ba harshe ba kuma ba zuciya ba shi ma yana shiga daga cikin wato ko da zuciya shi ma yana zama tuwa gabbai aiki ne akwai hadisin Abu Huraira yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kutiba ala ibn adam an rubuta ma dan adam nasibuhu min az-zina rabonsa na zina mudrikun zalika zai kai ga wannan an yi masa tarwini ana rufe abin zai zo gaba ko ba haka ba la mahala wannan babu tabbaci sai ya kasance haka fal'ainani ido guda biyu zinahuma zinarsu an-nazaru kallo za su yi kallo ka kusa akwai aiki ina fata an fahimta don kallon na an ce da idon ka sun kai kak ka kauda kanka to ba mu sani ba mutane za su yin wannan gashi ƴan matan su kuma yanzu ɗabi'a ga suna fitowa kamar tsirara da waɗanda ke zuwa su aza kujera lokacin sabka daga lakwal yayi sai a aza shayi sai ka ce yana nan yana samu yana kaza wani ma har zai ka tabza shi shi ko kallon mata ne ya kai shi wani kuma lakwal zai zuwa bakin inda ake in mun ce lakwal makaranta makarantar boko inda yan mata suke fitowa sai sha biyu suke zuwa su aza motar su ana a wani da nake jira babu wanda kake jira an sa abin da kake jira wal udunani wato kunnaye ko kunnuwa guda biyu zinahuma zinassu alistima saurare na magana wanda suke ta fasikanci ko ba haka ba mai ahlari ya ce wa talazzuzu bi kalami ha da jin dadin zance da ita wal lisanu zinahul kalam shi ko harshe zina shi magana mutum zai yi furuci an gane ko ko ta hanyar facebook ba dole ba sai gaba da gaba akwai ta hanyar facebook da sauran alafi yanzu waɗanda suka bayyana an gane ko sannan kuma wal yadu zinahal al-batshu shi ko hannu ko hannaye zinansu albatsu wato damka ko tabawa ko runguma in za mu fassara shi alyadu da larabci mu'annas ne shi ce zinahuma war rijlu zinaha alkhuta arrijlu kafafuwa zinasu shine tafiya alkhuta taki zambiya zambiya wal qalbu yahwa zuciya tana bukata an gane ko in an ce yahwi ya fado yahwa kuma yana bukata wa yatamanna yana buri wa yusaddiqu dhalika al-farj farji shi yake gaskatar da wannan wa yukadhibuhu ay ma'ana aw yukadhibuhu ko ya qaryata a ce dai mataki mataki ce har shu'ara sun yi bayanin wannan nazratun fa ibtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u nazratun daga farko daga kallo ake farawa fa ibtisamatun sai a yi sai a yi murmushi daga nan sai dariya sai daukan nan ba da alaba nan baki ko ba ni ne ronki ko ba haka ba fa ibtisamatun fa kalamun sai a fara fira fa maw'idun sai a dauki rendezvous appointment fa liqa'u sai a hadu sai a tabka banna ina fata an fahimce ne mataki mataki ne abu na hudu wanda ake kira aiki shine al-azmul musammam shine niyya wanda mutum ya karfafa ta akwai hadisin Abi Bakra wanda da cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan taqal muslimani bi sayfayhima idan musulmi biyu suka hadu da takubban su fal qatil wal maqtul fi nar da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ina rasu wuta sai sahabbai suka yi mamaki qalu ya rasulullah qad arafna al qatil shi wanda ya kashe mun san zulmin sa فما بال المقتول شو شو كشف يزن بنسا سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه يا أوكي أني أدا شيء سموسى أدا يا أكتر ونم أندر لو أن ذا أكاما شكلا شيما والنية أيتي تشيسا الهم شيما أيتي سيدي سيبون يحتنا أن أنك بسيفيهما نمضام يرجيغا ظاهرية domin da takubban su guda biyu to in sun karu da bindigogi fa me hukuncin su ku yan zahiriyar ke cewa komai sai lafazi a abinda ake nufi itida'i kawai ko da mako da irin makami saboda zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka fi yaki da shi shine makami na takobi an gane ko kuma ana aiki da mashi amma yanzu wannan lokaci ba ayo bindiga ba ba ayo makamin nukiliya ba ba ayo kaza ba shi yasa nasi bai kawo shi ba ba a hankalta ma as-saif din as-saif za a hankalta mu ne makami shikenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau eh To don haka alhammu malamai sun kasa shi gida biyu don al'azmul musamman shi ne alhammu wanda ya zo kai tsaye ya wuce an gane ko to wannan Allah ba zai kama mu da shi ba an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce iz hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma kaga wannan hammucin ya zo ne ya biyo ya wuce domin da ya zan sabo da Allah bai zama to waliyin mai sabon ubangiji sa an gane ko mai sabon ubangiji an gane ko sannan kuma alhammu yana iya zuwa wanda zai tabbata shi yasa wanda ya tabbata to sai ya zama to zunubi in ya tabbata mutum ya aikata shi an gane gane ko siyasa wala qad hammat bihi wa hamma biha na akwai tafsirai da dama wadan suka ce hammat bihi taso wa hamma biha shi ma abin ya gito masa a matsayin sa na dan adam daga baya aka juyar da shi wadan suka ce a hammat bihi ta yi kokarin ta kutso zuwa gare shi wa hamma biha shi kuma ya kokarin tun kuɗe ta wadan su malamai sun kawo wannan akwai dai maganganu da dama sai da Allah ya bamu iko in mun kai nan insha Allah za mu yi wannan bayani Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti cikin tafsirinsa ya kawo hujjoji guda takwas na cewa shi Yusuf bai nemi ya kusance ta ba. An gane ko? As-Sabuni shi ma a cikin sufatu tafasir ya kai kawo fuskoki guda goma kan nuna barra ta annabi Yusuf alaihi salam. Ala ayyata hali in ɗalibi na so yana da gaugawa sai ya koma cikin wannan sura ya ga abin da malamai suka faɗa. An gane ko? sai kuma hammi wanda mutum Allah zai bashi lada shine kai ni ya aikata sabo baka aikata ba akwai hadisin Ibn Abbas da Abu Huraira yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim ko ne daga cikin yaro to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana in mutum yayi ni ya aikata zunubi bai aikata ba za a bashi lada ko ba haka ba to sai malamai su to me dalili me yasa sai aka ce a'a fa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى abin da yasa ya bar sabon Allah ya hana ne saboda jin tsoron Allah to shi yasa Allah ya bashi lada an gane ko na hannafta anil hawa ibtigha mardatillah ashe akwai aiki da yi shi yasa Allah ya bashi lada ba banza ba dan haka mutum yana ya aikata mummuna aiki sai ji tsoron Allah ya bari amma malamai suka ce banda wuri guda in ka ɗauki niyya aikata sabo a wannan wurin to tabbas tabbas tabbas za a rubuta maka zunubi shine garin makka da mutum ya niyya aikata zunubi to nan bai daga cikin wa in hum bi sayyi'atin falam ya'malha don Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim dan haka wallahi wallahi duk mutumin da yake son ya tafi garin makka wallahi je don ibada akwai ɓanna da dama da musulmi suke ziniyar su je su yi da waɗanda suke zuwa su yi za a ɗauki ‘yan mata sun kai guda ɗari a biya musu wato jirgin sama ta ‘yar faransu ko ta wace hanya su je su ne masu tarban baki a cikin otal otal don saboda aikata ɓanna su ne masu kula da manya ma akwai masu ɗaukar karuwai sun san karuwai ne su ɗauke su kai su garin makka saboda a baka kuɗi kai dai mutum zai tafi kai mu mutum aure abin da suke cewa auren visa saboda ya je fasadi a ƙasar Allah subhanahu wataala akwai mai ɗaukar wato barayi manya manya da kuma masu yankan aljihu da waye da waye ya ɗauke su ya kai su a makka saboda su saci kuɗin alhazai akwai masu mata masu tafiya da niyya karuwanci a garin makka ina fata an fahimta akwai masu tafiya da niyya daban-daban daban na sabon Allah akwai mai tafiya da niyya yayi wani tsafi a dutsen Arafa akwai mai tafiya kun ji labarin wanda ya je wato liwadi da hafizan alqur'ani suna kallon alqibla a babban wannan wato hotel na kasar Saudiya da abubuwa da dama waɗanda mutane suke aikatawa a cikin garin makka an ce da kai niyya aikata wato ka halaka an ce akwai wata mata da karuwa ce a nan Nijar take sai aka rusa gidan da suke na karuwanci aka kore su saboda ina ganin bai gidan tasu ba ko menene sai ta ce to ai ita yanzu tunda an yi mata haka wato za ta gwada ma Allah ma ita cika kai iska ce sai ta dauki jirgi ta je a Makka ta je ta yi an ce ta je bata koyi sati ba sannan kuma ta mutu a can ina fata an fahimce ni to dan haka wallahi tallahi ai hattara da mutum yace zai je ya rinka irin wannan dan saboda abin duniya ka rinka taimakawa a'a duk mutumin da ka san zai je makka wajen sabon Allah kaka ka ba ko insa an gane ko don Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah shi mu tsaki to Allah ya ce annahu man amila minkum su'an bi jahala kun dai mummuna abu yana da sharuɗa guda hudu kenan aiki na gari shi kuma yana da sharuɗa guda uku an gane ko tunda an ce su'an to salihan ya aiki yake ya zamanto na gari abu na farko aikin nan ya zamanto an gina shi akan aqida ingantatta mutum ya zamanto musulmi domin kafiri Allah bai karba aikin sa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin abu nabiyu a gina shi akan ikhlasi ayi don neman yarda Allah ba don neman wata bukata ta duniya ba an gane ko al-ikhlasu shine an ya'mala al-insanu amalan libtigha'i mardatillah wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyya shine ka aikata aiki don neman yarda Allah kuma ka tsirautar da shi daga kowane irin abin da zai cuɗanya da shi wanda yake ba na Allah bane an gane ko domin in babu ikhlasi Allah ba zai karba ba qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din sharadi na uku ya zama to an yakuna mabniyan ala sunna ko muwafiqan li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya saba sunnan manzo Allah ba zai karbe shi ba an gane ko qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أنقالكم to a takaice dai annahu man amila minkum su'an bi jahala wanda ya aikata mummuna bi jahalatin malamai suka ce shine bi jahalatin akan jahilci wadansu malamai suka ce a bi jahalatin akan wauta an gane ko domin mutum ya san in ya saba ma Allah bi jahala malami wani lokaci ai ya san aya to an ce bi jahala kan ai shi ba bisa ga jahilci bane sai suka ce wato lisafahin saboda wauta ya saba ma Allah subhanahu wataala an gane ko ko kuma su malamai suka ce a kai jahilci ne duk lokacin da mutum zai saba ma Allah akan jahilci yake yi domin ya manta sakamakon abin da zai yi a wannan lokacin shi jahili ne an gane ko ala ayyata hal bayani ne na malamai mun kawo su an annahu man amila minkum su an bi jahala thumma taba min ba'di sannan ya tuba bayan wannan mummunan sabo da ya aikata aya akwai dan sauran bayani amma lokaci ya matso wa aslah ya kyautata aikin sa ai wa aslaha amalahu ko wa aslaha sha'anahu ko wa aslaha umurahu fa annahu ghafurur rahim to shi Allah mai gafara ne Allah subhanahu wataala mai jinkani akwai mas'ala guda ko guda biyu da a cikin aya ba mu samu kai gare su ba sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh